أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga ubangiji allahu subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan sami wannan dama mu kuma a ribanta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin sa ne matani magbunu fi ma kathiru minan nas to muna ƙara godiya yadda ubangiji Allah ke bamu dama mu ribanci daman da muka sama Allah ya sa mana albarka Allah kuma ya sa mana ya asa a duniya da lahira yau muna 25 ga watan biyar shekara ta 1444 a ranar litinin kenan wanda ke yi daidai da 19 ga watan 12 shekara ta 2022 kuma a yau ne za mu fara a wannan daura kamar yadda muka tsara cikin ikon ubangiji Allah subhanahu ta'ala Allah shi mana albarka mun tsara a cikin wannan daura cewa zamu karanta tafai guda biyu na farko alqira'atu rashida juz'i na uku kasancewa mun karanta na daya mun karanta na biyu to yanzu da izinin Allah kuma zamu duka kan na uku da fatan Allah ya bamu sa'a sannan kuma zamu karanta a nazmul warakat insha Allah na amriti Allah shi ba mu iko to za mu fara da alqira'atul rashida kada mu manta manhajan mu a wannan karatu shine za mu karanta wanda littafi ne domin mu amfanantu da ko kuma mu karu da jarin kalmomi na larabci waɗanda su ƙara taimaka mana wajen ƙarin fahimtar alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma bisa ga fahimtar magabata a tsarinmu za mu kokari mu koyi harshen larabci a matsayin alwasa'il laha ahkamul maqasid ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun tunda muna son mu kokari mu fahimci qur'ani mu fahimci hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam babu yan hanya mafi sauki da zamu da fahimtan waɗannan nasusa shine ta harshen larabci bayan kuma mun zauna wajen malaman mun kwankwada malamin da ya san Kur'ani mun kwankwada da gare shi malamin da ya san hadisi mun kwankwada da gare shi to daga nan kuma abin da muka sama na guzurin larabci shine zai bamu dama mu ƙara bincike cikin sharhohi da aka yi ma a alkur'ani da hadisan kuma cikin ikon Allah shine zai bamu daman mu ma baje kolin irin ababen da muka koyo da waɗanda kuma ka ƙaro ilimi a kai allah shi mana jagora ga baki ɗaya to kai tsaye kawai bari mu shiga wannan littafi alkira'atul rashida aljidu thalith wanda waɗannan malamai guda biyu suka rubuta abdul fattah sabri bik da kuma aliyu umar bik allah saka musu da alheri kamar yadda muka bayani a wancan na ɗaya da na biyu da muka yi sun yi tsarin littafan ne kamar haka na farko sukan fara kawo mufardat watan vocabularies na larabci idan su kawo mufardat sannan kuma sai su yi kokari su kawo maka kissa ko su kawwana su haɗa maka kissa da waɗannan kalmomin wannan wata hanya ce daga cikin hanyoyin da magabata suka aiwatar da ita a cikin littafansu za ga kojin tsarin karatun turanci ma sukan yi in sun kawo mufradat vocabularies sai su kawo maka yadda za ka haɗa isoshi da waɗannan kalmomin bayan ka raɓa waɗansu kuma daban insha Allah to darasi na farko a cikin wani littafi shine ashuruku ashuruku ba zai yi ka ce ka cire kalma ɗaya a cikin daga cikin jumla ba ka ce ga fasaranta kawai ka takaita shi ba a'a kalma ɗaya takan zo da ma'anona da dama sai dai za ka iya gane ma'anin da kalma ta zo da su ne idan ka dubi a kalmomin da ke gabanta da kuma bayanta su ne za su baka dama ka gane fa'anan kalma kamar kalmar ragiba kalmar ragiba harafin jarran da ta zo da shi shi ke fassara ma'ananta misali ragiba yakan zo da ma- yakan zo da fi yakan zo kuma da an in ya zo da fi ma'ana na so kenan kamar ka ce ma budurarka ragibtu fiki ina son ki kenan in kuma ka zo da an ƙi kenan ragibtu an ki ina kinki a madauko wancan wancan can ayata cikin suratul bakara wa man yargabu an millati ibrahima illa illa man safiha nafsuhu kaga ai nan ba na so bane ba wanda zai ki milla ta farki annabi ibrahim sai wane sai wanda ya hutar da kansa mun gani an nikahu sunnati ko Allah saka da alheri to waɗannan a larabci suna da ana akwai kalmomi irin waɗannan waɗanda haruffan jarra shi ke fassara su da makamancin wannan so yana da kyau mu kula da irin waɗannan Allah ya sa mu dace ashuruku yakan zo da ma'anan haskakawa ko kuma haske idan aka ce ashirqati shamsu da sharqati shamsu duk ma'ana rana ta yi haske ko ta haskaka nan ne aka samu salatul ishraq mun gane ko to kuma anan ashraqat shariqat kun ga wannan an ƙara alhamza wannan ko ba ƙara alhamza ba ko to wannan kuma wani babi ne na musamman a cikin luga yana da kyau mu je mu samu kitabu fa'alta da af'altu kitabu fa'alta da kuma af'altu bi ma'ana wahid a larabci akwai fi'ilolan da idan ka zo da su babu ƙari kuma kai musu ƙarin alhamza to kalmomin za za ka kasa su kashi biyu akwai waɗanda ma'ana yana canjawa akwai wanda kuma ma'ana bai canjawa mun gane ko za mu ga irinsu a hankali a hankali insha Allah akwai ma littafin zan zo da ita gobe in Allah da ya nuna mana saboda mai kokari a fitar da kowa ya kokari ya same su gaskiya za ka samu jari sosai na larabci to yana daga cikin tsarin kuma da muka ci za mu bi za mu rinka jeho kalmomi mu rinka sarrafa su da kanmu insha Allah ta'ala malam abdulsalam malam abdulsalam bai sani ba ne eh to dan tuntube shi domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa gurin lafiyar nan sosai Allah ka sa mu dace na'am albahir lafazin albahir yakan zo da ma'anar mai ƙayatarwa yakan kuma zo da ma'anar mai haske yakan zo da ma'anar mai haske to idan ka kalle ta ta ɓangarora guda biyu lafazin albahir takan zo da ma'anona ta ɓangare biyu kun gani takan zo da ma'ana na a wanda ba na kore ba tabbatar da siffa tabbatar da wani abu haka takan kuma zo da kishiyan wannan ma'anan kuma shine akan ce minal afdad minal afdad mu rike wannan yana shi ma fanni ne musamman a cikin larabci misali kalmar albahir idan ta zo da ma'anan mai kyau ko mai ƙayatarwa akwai kalmomi waɗanda suke da ma'ana irinta kamar bahij bahij mai kyau bahir bi ma'ana bahij bi ma'ana fatin bi ma'ana bahiyun bahiyun bi ma'ana ra'i' bi ma'ana zahir duk yana nuna abu ne mai kyau ko mai haske mabanci wannan ko to idan ta zo da ma'anan wannan kenan mai kyau ko mai haske in kuma ta zo da ma'anar kishiyan wannan ma'anan misali mai haske kaga kishiyan mai haske shine mene ka gani sai a ce mudlaham mudlahim afwan mudlahim ko gani baki kenan bakin abu kaga kalma ɗaya ce ta zo da ma'anona ta ɓangare biyu wannan ku wannan mai kyau ɗaya ɓangaren kuma mara kyau mai haske ɗaya ɓangaren kuma mara haske to in kun duba cikin dictionary na larabci in sun kama kalmar sai sai su rubuta maka minal abdad kenan kalmar takan zo da ɓangar- da har da ma'anona ɓangarora guda biyu mun fahimci wannan ko in baka fahimci wannan ba to gaskiya idan kana karanta nasosa kai ka san kalma da ma'anan kaza ne sai aka ce maka kuma a'a ga ma'anan kazan nan to karke za ka yi ta rikici ne da wanda ya faɗa maka haka to amma ko in ka fahimci irin waɗannan to insha Allah sun ta'ala shikenan za ka samu sauki in ta zo da ma'anan a mai kyau to ta wani ɓangare kuma takan zo da ma'anan kishiyan mummuna bashi'un bashi'un da ainun eh bashi'un kaga wani ɗaya ma'anan kenan in ta zo da ma'ana fatin bahiyun takan zo kuma da kishe ma'anan damim damim mara kyau ko kuma mara kyau ko da ta wajen hali ko halitta a ce damimul halki mara kyan halitta damimul khuluki mara kyan ɗabi'u mu bai ci wannan ko to Allah ka sa mu dace mubarkash barkasha shine yayi ma abu yayi zane ya kawata wani abu kamar da da can akan zana ƙwarya bayan ƙwarya a zane ta ma'ana ai mata ado da zane yawwa shine barkasha barkashal awani bi ma'ana muzayyan muzayyan mun gane ko barkashal awani bi ma'ana zayyanal awani wa bi ma'ana a naƙasha naƙashar a wani naƙashu zane ko? yawwa kaga mu bar ƙash mu zayyan mu naƙash wanda abinda aka yi mazane kenan mun gane ko? sannan kuma ga kalma na a gaba tabkir tabkir shi ne yin sammako ko ga kalmar cikin surutu ya han zamu kuma mun koma cikin Kur'ani ba saboda haka za a wasa kokolwa tabkir akwai kalmar cikin Kur'ani mu koma cikin suratul mu'min suratul ghafir bil ashi wal ibkar ga kalmar nayi tabkir shine yin sammako in ka yi sammako sai ka ce bakartu nayi sammako bakara ibtakara yabtakiru ibtikaran suna da ma'anar sammako yin sammako da tabkir bi ma'ana ibtakara yakan zo kuma da ma'anar takaddama ya gabata kaga dai yin sammakon ne ai isra'un to kun ga tabkir da ma'anan nan muradifat nata in an ce muradif shine synonym kalma daya sai kuma ka lalubo waɗansu kalmomi da suke da irinta irin wannan ma'anar so duk yana da kyau su wannan mu san shi a larabci san su a larabci in ka san kalma ka san kalmomi da suka zo da irin wannan ma'anan wannan shine zai baka dama idan kana magana da larabci sai dai a ji kawai kana cicicin da usulubu ba daban-daban ba kawai ka ji karke kalma ɗaya ba duniya da lahira duk ita ce kake amfani da ita a cikin maganganun ka ba mun fahimci wannan ko al'ufuku al'ufuku shine sasani ina kalma a cikin Kur'ani cikin surutun najmi ne il'ufukil a'la ko na'am afwaj afwaj kalma ne na fauji in an ce fauji shine tawagan jama'a ga ta cikin Kur'ani wa yau mana shiru na? wa ra'aitan nasa yi dukkan luna fidin lahi afuwaja sosai kuwa fa wajen mai manyu kazi biya yati na fahim yi zaun ko? to muradifat nata akwai firka firka jama'a yankin jama'a kuma ta kan zo a muradifat nata akwai jama'a akwai jumhur ju kun san ba a mishi fata a ce jamhur hada khata sai dai jumhur bi wazni fu'lul qafila qafila qaum kaukaba duk da shi ma yana nuna tawagan jama'a ne to kuma kalman ta wannan bangaren kenan ta wannan bangare kuma takan zo da ma'ana kishiyan wannan yanzu in ka ce faujin kaga ya shafi dukkan taron jama'a ko adadin da suka da suka daidai suka inganta a ce musu faujin to kuma takan zo da ma'anan juz'u wani sashi min al-adad ne ita ma kalmar min al-adad takan zo da ma'anan juz'u takan zo da ma'anan ƙilla ƙilla takan zo da ma'anan shatit ɗaiɗaiku watsu haka ashtata ba shatit abu ɗan warwatsatsi dahwatun shine irtifa'u shams ɗaukakar rana a sama dahwa kamar lokacin hantsi kenan ko aljawabu daga jaba ya jubu jawaban jawaba yu jawubu jawab shine mai yawon kai komo mai kai mai kai komo wa samuda allazina jabu sakhra bilwad ka ga irin kalmar nan ga irin ta nan ijtila shine bayyanarwa walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azabahum fid dunya menene cin shatubi ke cewa shatubi yana cewa menene na'am ijtila yana taimaka yana taimaka da cikin Qur'ani murna kuwa kun manta wa min ajl yunashiru fi irda'ihi li habibihi wa min ajlihi fi dharwatil izzi yujtala ga kalmar nayi bayyanarwa za a fito da makarancin almahadacin Qur'ani wanda ya aiki da shi a nan gidan duniya don Allah za a bayyanar da shi gaba ga halittu ga baki daya kuma karrama su a karrama shi shine wa min ajlihi fi dhurratil iz yustala to ga labarin da yake cewa wato kun ga yanzu tarbiya ce ake son a baka ina son koyi harshe to yanzu zaka fara koyo ne da kalmomi ko farko in za koyi harshe zaka fara sanin sunayen abubuwa ne kaza mai sunan shi kaza mai sunan shi kaza mai sunan shi kaza mai sunan shi kamar misali qadhiyun kwantsan ido kenan qadhiyun kwantsan ido kafin zayun ya'un ƙazyun kwanson ido kamar misalin kila a kilyu kilyu shine koda kilyu koda guda biyu kuma sai ka ce kila kila ko kulya jam'i kun gani to kaga idan ka san kalmomi wannan kuma shine zai baka dama kai kokari sai ka rinka hada magana da su kana hada magana da su kana hada magana da su wata nan sai a wayi gari kawai malam ka zama balarabe sai a dauka ma na misir ne amma ko dan najeriya ne yan waluka na da matukar amfani yana da matukar amfani amma idan aka yi amfani da shi wajen kokarin koyon addini a fahimci qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam domin ai aiki da su da kuma karantarwa to ya ci gaba da cewa kabla an tushrika shamsu kafin rana ta ta haskaka mu alaina kafin rana ta haskaka mu bi diya'iha da hasken nan nata huwa allazi ja'ala shamsa diya'an kumbul kuma huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal kamar nuna albahir mai kayatarwa ko mai haske a gani wajihun bahir mai haske tursilu min ashi'atiha tursilu takan aiko da takan aiko min ashi'atiha wani abu daga cikin tatsatsinta tatsatsin haske shine ashi'ati shams shu'a'an wani tatsatsi ko wani nau'in haske fa za ka shi fasa fasa yanzu la ala zulmatil layl wanda zai sauka a duhun dare kun ga kalmin al-layl lamun guda nawa ne uku kuwa guda biyu ne kaga lamun daya lamun shamsiya ce lamun daya kuma min bin binyatul kalima yani min usulul kalima to wajen rubutun qur'ani ko sabai su da lamun daya suka rubuta saboda ko ka zo rubuta ayan qur'ani idan akwai kalmar allailu za ka rubuta kalma ɗaya ne za ka rubuta lamun ɗaya ne kawai sai dai kai mata shadda fa yukhaffifuha sai ya sauƙaƙa ta wa yuqabilu suhuba sannan kuma sai ya fuskanci giragirai giragizai giragizai menene mufrad din shi sahab girgije ba wal gamam da kuma menene gamam hadari ko wanda ke dauke da ruwa galibi ne wa mata shakaku sama'u bil ghamami wa nuzulil mala'ikatu tanzila fataftahu lahu sadraha sai ta bude mishi kirjinta ma'ana sasani farahan bi kudumihi saboda farin ciki da gabatowarsa gabatowar mini gabatowar shi bi kudumihi saboda gabatowar shi me kenan wannan ba ana sun ne wannan shine descriptive essay descriptive essay ku gane ko ana sun ne a nuna maka gayin da rana idan ta zo idan haske ya yi duhu ya yi baya dare ya janye wallali za asa asa adabar bi ma'ana kun san asa asa yakan zo da ma'anona biyu ba shi ma min al-azlad ne asa asa zahara asa asa da fara kun gani shi wai ka zo da wannan to idan dare ya ja da baya duhu ya tafi shikenan sai rana ta haskako mun fahimci wannan ko ta haskako sasani kamar mu nan yanzu misali sai ta hasko bangaren gabas gari sai ya dauki haske shine ke cewa kabla an tushirka shamsu gabanin rana ta haskaka mu a alaina ta haskaka mu bi diya'i halbahir da wannan hasken nata mai kyau tursil min ash'atiha shu'an sai ta aiko wani tatsatsun haske daga haskenta yanzilu ala zulmatil layli wanda zai sauka akan duhun dare fa yukhaffifuha sai ya sauƙaƙa ta sai ya sauƙaƙa mene wannan ashi'a din zafin wannan ashi'a din ai rana tana da zafi ne ko wa yuqabilu suhuba sai ya fuskanci giragizai shi wannan hasken wal gamam da kuma hadari mufrad me mufrad din algamam gaim jamil gaim fataftahu lahu sadraha sai ta bude masa kirjinta ranan ba farahan bi qudumihi saboda farin cikin gabatowansa kun ga wannan ra'un din farahan ba a cewa farhan farahan ne domin masdar ne na fariha yafrahu ko min wazn min babi fa'ila fariha yafrahu min ba menene fariha ya farahu ko da ke babi ne wannan ko wazanin shi fa'ila ya fa'alu ko masha Allah to ba a marawun din nan fataha an sukuni daga mai da muka ce faritu farhan a faritu farahan shine as-sawab insha Allah a to ya kamata ma bari mu ga dan gano wani zani mana fariha ya farahu fa'ila ya fa'alu kame ne shariba ya sharabu jamil jiddan shariba ya sharabu amma shi masdarinsa shurban ne fu'ulan ina jin mun sha sarfa ko yawa albidaya ka gani to wata ta zayyanu sai ranan sai ta yi ado watan ta adantu bi ajmalil alwan da mafi kyan launona min ahmar su ne kaman ja launonan ba alwan din ba kaman ja wa azrak da kore-kore wa banafsaji da kuma nabi na banafsaji kaman hoda-hoda haka na azrak da bulu bulu shudi kenan hada akadar to na kaga da matsala ke da akhdar ko da kore ahmar sifa ne na namiji na muzakar ko mace kuma hamra kaman aswad سوداء أبيض بيضاء أزرق زرقاء أصفر صفراء ba za a gane muhimmancin wannan ba sai inda ka ce ga wata farar mace ta ka siffanta ta ko yarinya ce ka siffanta sai ka ce hazihi bintun to sai ka shiga ta baba za ka ce ahmar ne ko ko hamra to kaga in ka sani to shikenan kai sai ka siffanta ta kaga an wuce gurin ka gani Allah ka samu dace wata albasu wannan majazan ne fa majazi ne wannan wata albasu sama wata albasu sama fi sharqi rana sai ta sanya fishirki ta sashin gabashi walgar da kuma yammaci libasan wani irin tufa ai rana ba ta sa tufa ko majazul akli majaz ne wannan mubarkashan sai ga rana ai sama ta tufatar da kanta watar watalbasu sama'u rana sai ta tufatar da kanta watan ta sanya wani nau'i na tufa kada anzalna alaikum libasan yiwari sawatikum wa rishako mubar kashin wanda aka mai zane nan ba wai ana sa nan koyi zane ne hakika ba a'a in ka kalli lokacin da rana take fitowa in ka kalli ranar ta tayi haske ya miƙe kai tsaye ka za a ganshi launi daban-daban daban-daban to shine ma'ana matsayin matsayin tufan ai mubar kashin wanda ya aka mai adon da zane manzaruhu okay to libasin wani irin tufa mubar kashin manzaruhu wanda maganansa mai zane-zane ne watan wanda aka mai zane-zane da kala-kalan launukan abubuwa daban-daban kamar yadda ya kama na baya manzar ana nufin magana ma'ana view inda zaka kalla kun gane da ka nazara ya kalla yanzu ko manzar mun gane shi masha Allah jamilun mai kyau ya ji talibul nasa sai ya rinka janyo hankalin mutane ila tabkiri wajen yin sammako filkiyami da kuma da wajen yin sammako zuwa ga yin sammako filkiyami wajen tsayuwa liyatamatta'u bima khalaqallahu haka ne domin su kayatu da abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta min jamalin na kyau wa baha'in da haske baha' shine siffansa bahiyun haza manzarun bahiyun kun ga ya unce ba aka maida ita wannan alhamzan bahiyun baha'un mun gane shi ko shi ma baha baha din nan mun min al-azdad yakan zo da ma'ana ga muradi ibn shi nan bahaja kyau za ta baha jasuratul mu'min ko rau'a rau'a qayi qayatarwa ba raunak salaha salaha nadra ko nadara walakakum nadratan wa surura malaha duka kyau ne to kishiyan waɗannan ma'anona damasa damasa damama basha'a kabaha duka dai to sai fa mun samu kamus ne fa za mu za mu tagari irin waɗannan thumma tazidul ash'ad sannan kuma sai ta wannan tazatsun hasken sai ya karu fi zuhuri wajen bayyanuwa kalilan kalilan kadan kadan bi mana wace kai wani wani wani phrase ne wace jumaila ce zamu amfani da ita wajen mai kalilan kalilan shay'an fa shay'an madalla shay'an fa shay'an jamil fa tughayyiru bi shiddatiha da tsananin ta saboda tsananin ta sai ta canja tilkal alwan ɗannan waɗannan launuka azzahiya masu kyau kishin shi azzahiya azzabila azzabila wanda yake ya yankwa ne ko ya zube haka fatan kalibu kulluha dukan sai su juya su zama hamra ka gani yan uwa in ba ku taɓa kula da wannan ba wannan sai ka ɗauka kamar labari ne ba haka ke faruwa in rana ta fito ka samu wani lokaci musamman ka je irin ko dan dutse haka ko dan guri mai tudu lokacin bayan karfe wajen shida da rabi haka lokacin da rana take fitowa haka za gani ta fito da irin waɗannan launuka in ba mutum ya lura ba sai ta abu nan ba daga nan kuma ana nan ana nan ana nan sai ga abin yana canja kuma sai koma jajawar ga baki ɗaya to haka abin ke na'am yawwa tsantsa khalis bi ma'ana wace kalma ce za mu kawo ta ta mai ma'anin khalis na eh mahdan jamil mahdan mahdan mujarrad sirfun sirfun tsantsa shi ma sirf eh da sad sirfun tsantsa sarih ita ma min al-afdad ne khalisa din nan wa akhiran a karke kuma tazharu shams sai rana ta bayyana fawqal ufuki a sasani a saman sasani sasanin sama fatam la'ul duniya sai ta cika duniya diya'an da haske wannan tamyiz kenan ko yawwa kaga tamyiz ne muhawwal an fa'il fa fayamla'u diya'ud dunya wani wani shatuhu ka gani mu tamyiz ne muhawwal an fa'il insha Allah wani shadin da ko da kwarjini in an sifanta mutum kuma sai ya zama kuzari wa inda ma yaji'ul jawabuna yayin da masu kai komo suka zo Misra irin yan tourism din haka ila Misra kun ga Misra mamnu min sarfi ne ba zai dauki wasu kasa ba fi fasli shita a lokacin wannan me yake da suna lokacin zafi ya na afuwajen sai ga sun fito afuwajen jama'a jama'a ka gani ai ya na jama'atan ko ka gani firkatan ka gani eh ewa jama'atin shine ma'ana ni ba ba mun ga muradifan nata ba afwajan zaka iya kawo mene aqwaman zaka iya kawo mene jama'atin shi ma zaka iya kawo mene ka gani firaqan ka gani yawwa jamil jamil jamil alhamdulillah ka gani to ai ma ai ma'ana sanin muradifat din kenan shine zai baka dama ka canja ka kawo ka ta kalma an jima kuma sai ka canja ta domin isar da saƙo da adanta magana domin wannan zai baka dama ne kai maganan ka ado to kullum kawai sai ka ji ka zai mu ji kawai kalma ɗaya kullum kalma ɗaya ai babu ci gaba qabla al-fajr gabanin al-fajr wa yas'aduna sai su hau ila qimmati jabal al-muqatta saman dutsen muqatta can misra ne yantaziruna shuruka suna jiran hasken rana ya bayyanu liyawati'u domin an fi son domin su je da kansu daɗi bima khalaqallahu da irin abin da Allah ya halitta fi tabi'ati a nature cikin ɗabi'ar rayuwa ko kuma halitta min jamalin na kyau wa baha'in da haske la yumkinu an yuhakiyahuma insanin ba dan adam ɗin da ya isa ya kwaikwaye su ko ko zai yi ba zai yi ba kuma nan gwamnati mai kabari bari mai amfani da alkawa'idul fikiyya ba gala ba uslub nafi ne wannan ko insanin ba nakira bane annakira tufi sakin nafi tufidul mene umum kaga ba dan mahaluki dan adam da zai iya kwaikwayon wannan na'am wa amma man yadhallu na'iman amma wanda zai dade yana bacci zalla yadhallu kun gani zalla yadhallu shine wanda zai dauki lokaci a guri wanda zai daɗe yana bacci walaikun sautullah zalla ya sha inuwa ya zillu yana shan inuwa kaji shi kuma ku gane shi zalla ya zallu shi ne na ɗaukar lokaci wannan yana daga cikin ikwatu kana kenan wacan nan zalla ya zallu akwai kuma zalla ya yi muguri inuwa ya zillu yana yin muguri inuwa sosai wa amma man ya zallu na'iman wanda kuma zai daɗe yana bacci fi firashi akan gadansa za mu ɗan sauri sauri saboda karatun ya mana sauri ila zahawatin nahari har zuwa hantsin yini fa kuwa kasalan wannan kasalan ne zai zama mai kasala khamil khamil muradif nata ba khamil kasalan alladhi la yajidu fi nafsihi himma wanda ba zai samu wata himma tare da kanshi ba lijtila'i domin bayyanar dawa'is surur da ababen da za su janyo masa farin ciki dawa'i jam'i ne na da'iya ai asbab dawa'i bi ma'ana asbab to fa kaifa yastati'u ta ya zai iya yi- zai iya an yu'addiya nasibahu da ya aiwatar da rabansa min al'amali na ayyuka jami'in amal ko wa garja fil hadisi sharif alhanin ko ya zo cikin wani hadisi shahararre sai dai kuma wannan ingancin shi na da sauki na mutu subuhi baccin safiya turisul fakara na gada da talauci eh mana da ya bugu ta karta ba to Allah ka samu dace masjidul kala na ok to shukran Mm, gaskiya ne